أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan babi shine kusan natija na yadda za ka yi ka raba abubuwan da suke kasa kuɗi ake da su dabbobi ne ake da su ko gidaje ne ko akwai gado gidaje akwai dabbobi akwai dai kuɗi haka dai abubuwa daban-daban to yadda za ka yi karaba su to shi wanda ke bari mu karanta a cikin taqrib al-murad tukun sai mu dawo kai zafi fahimta yawa ya ce idza aradta qismata tarikatin ma'lumati al-qadri ja'altaha asl al-mas'ala ya ce idan za ka raba gado wanda an san adadinsa ko gurgudunsa an sani to ja'alta ha asilal mas'ala to abin za ka mayar ya zama shi ne asalin mas'ala din yanzu misali kudi ne za ka raba kawai kudin naira miliyan ɗaya ne to wannan miliyan ɗayan sai ka mayar da shi shi ne asalin mas'ala sai ka zo ka duba ru'us din mata nawa ne maza nawa ne kowanne namiji ka ɗauke shi mutum biyu mace mutum ɗaya to idan ka duba misali maza biyu ne kana da mutum biyu mata biyu kana da mutum hudu to sai ka raba miliyan ɗaya din zuwa kashi shida kawai eh shi ne kawai eh miliyan ɗaya zuwa kashi shida mata su hudu ke su ɗauki kashi ɗaya ɗaya sannan kuma maza su biyu sai su ɗauki kashi biyu shi kenan ka gama hakanan misali idan misali shanu ne shanu ne su goma ne ko raƙuma ne su goma ko su ashirin ka gane to wannan adadin da ka samu na shanu goma ko raƙuma goma sai ka mayar da shi asulul mas'ala sai ka duba wannan ru'us din to wannan shi ba iskali ko kuɗi ne ko dabbobi ne ko gidaje ne illa iyaka idan aka zo bangaren gidaje idan wani gida ya fi wani gida kyau ko wani gida ya fi wani gida girma ko wani ya fi shi tsada da abin da ya kamata haka to idan ka mayar da shi asulul mas'ala din to idan aka raba to ko duwan da nashi ya fi tsada zai yi ciko eh zai cika misali gidan da aka baka dubu dari takwas ne wannan kuma gidan da aka baya ne miliyan ɗaya ne kaga akwai abin nan miliyan dubu dari biyu tsakani wannan dubu dari biyu to za a zo a mayar da shi ra'asul abin nan a mai da shi asul matsala sai a raba wa sauran waɗanda ban da shi ban da shi wannan wanda aka ba shi to wannan shi ne yadda ake yi to shi yasa ya ce ja'alta ha asulal matsala ce wa sahahatal faridata sai ka yi tasihihin wannan farilla yadda kowa zai samu kasansa kamar yadda ga rigaya muka yi bayani daga baya. Fahimta bayana idan suka aka samu tabayuni, kamar yadda muka karanta baya, darabta sihama kullin fitarika. Yawwa, kason kowa, kowa abin da yake da shi gaba ɗayansa, za ka ɗauka sai ka buga shi cikin abin da za a raba din. ثم قسمته على الفريدة sannan kuma sai ka raba shi yadda kowanne farillarsa mai sulusi ka bashi mai nusfi ka bashi sulusi ka bashi kowanne sai ka raba masa ya ce ka zaujin wa ummin wa akhawaini li ummi wa tarikatu hamsatun wa ishiruna amma mutum ne ya bar mace ce ta rasu ta bar mijinta mahaifiyarta da ‘yan uwa guda biyu li'ummi, ‘yan uwa guda biyu li'ummi. Haga miji yana da nisu, uwa, uwa kuma tana da, tana da sudusi akhawaini li ummi to shi su ma suna da su suna da sudusi wa tarikatu khamsatun wa ishiruna shi kuma abin da aka bari a ce dirhami ne ko dinari ne ashirin da biyar lil ummi sahamun fi tarika sannan ita uwar da take da kashi daya sudus- sudusi ba to sai a buga daya daya kashi ɗayan sai a buga shi cikin tarika yace wahiya khamsatun wa ishirun su ne goma ashirin da biyar kenan zai zama ɗaya cikin ashirin da biyar zai zama to ashirin da biyar ne taksimuhuma ala sitta sai ka raba ashirin da biyar tun zuwa kashi shida ya kurujun nasibu arba'ata dananir sai ya kasance tana da kaso dinari hudu wa salasata wala- wa salasata karari wa habba karari da habba din kamar dugo ne yanzu ka ɗauki kwalkuleto in ka buga akwai adadin da ba zai baka ba Eh, za ka ga wani lokaci ko siri siri siri siri siri kama ashirin haka ko goma a haɗe to wannan shi ne ake ce mishi kara- karare to shi karare ɗin shi ne ƙasa da babban adadi ƙasa da babban adadi habba kuma yana ƙasa da karare eh ma'ana ɗugon ɗugo kenan ka gane wannan akan iya samun sa ne ta ɓangaren ta ɓangaren irin adadi adadi ne uh, abin nan uh, me muka ce mishi tab wanda yayi tabayuni to a adadi tabayuni shine ake samu irin wannan adadin inda tawafuki aka samu ko tadakuli ba za a samu wannan tutu tu siri siri biya wannan ba ba za a samu wannan ba to ta nan ne suru an ɗauki sudusinta an buga cikin tarika to wannan ne yasa aka san gurgurdan abin da take da shi da dugon wannan abin a gane shi yasa ma yanzu in kana so galibin aka kawo mana raba rabon gado wannan karari din da habbar din ba ma lissafi da shi Eh, saboda duka ma in ka tara gaba ɗaya ba zai wuce ko naira ashirin ko ka zai wuce naira ɗari ko ɗari biyu ba in ka zubar da wannan karare ɗin da habba ɗin asalin abin da ya rage yanzu misali aka ce dubu talatin da shida ne sai da wannan karare da habba ɗin suka zo ka share su share su shikenan sai kowa ka ɗauki naira namiji misali ka bayi naira dubu talatin da shida mace ka ba shi tarabin talatin da shida ɗin goma ya takwas ba to sai ka ba ta rabi to idan aka gama ko in ka gama rabon wannan shi kenan sai ka ɗebo ka ce wannan karare ɗin da habba ɗin gashi na naira ɗari biyu ne kuɗin gwazon da ya rage bai kama da shi sai a ba wani sadaka Eh, shi yasa ma ya Abdullahi bin Abbas aka zo aka ce mishi wannan aya wai da hadara al-qismata ulul qurba ah, wal masakin ko farzuquhum minhu ba aka ce masa to wai shin wannan ayar mansukhiya ce an soke hukuncinta ne ko mutane ne suka daina aiki da ayar sai ce a'a. aya ce muhu kama mutane ne ba su aiki da ita ba. saboda haka ya ce zai yi wahala a yi kaso ya fito zam kare ko ko kuɗi ne ko dabbobi ne ko waye an baka shi tsakanin mutane da yawa ka raba shi ko kwandala ko tsitsi rami bai bai saura ba da zai wahala to waɗanda suka halarci gun wannan rabin kasuwan irin wannan karatsi da haɓaɗin na ya ce sai a ɗauka a karanta na musu sannan kowa a cikin magadan baya jin wani abin shi ya rabu saboda ba wani kudi ba ne ba wani kudi ba ne na na na na- na a zo a gani Eh, to wannan shi ne salon da ake bi ake raba shi ne ake ce mishi wato taksimu tarika ma'ana salon da za ka bi ka raba wannan tarika to za ku ga a nan cikin sharhin ya yi raba naga ya ce idza ma aratta au idza aratta ayyuhal qasim ka gani ko ya kai mai raba gado in kana kana son kismata tarikati ma'lumatul qadr kana so ka raba wani a gado wanda aka san gurgudunsa min kailin misali an san awunsa na awu na mudu ka san hatsi ne misali kwano goma ne kwano ashirin ne talatin ne aw wazinin ko kuma wazanin sa ka sani wannan gram kaza ne gram kaza ne nauyin sa kaza ne an sani aw adadin ko an san adadin abu gashi nan raƙuma ne kaza akuyoyi ne kaza kuɗi ne naira dubu kaza tirami kaza an san zama shi gurgudan in ma kail ne ko wazin ko adad in kail ne misali kail din an ce kail ba ana nufin mudu ko kwano karama shi misali hazi buhu kaza layin kail ne alkama buhu kaza ko kuɗi buhu kaza da kwano kaza buhu kaza da kwano kaza da alasaini kaza duk layin kailu ne gaba daya Eh. to saboda haka za ci an san kan abu kowa yana da buhu ɗaya da kwano uku uku da mudu kaza kaza to irin wannan a wannan mudun za a ce kowa ya samu buhu biyu da kwano uku uku da mudu uku uku to amma shiga mudu da ya bugu biyu ya rage ta shi ne farzu kohon min hudun a gare zai wahala a raba shi sai daidai sannan kuma wannan wazanin kuma a ce an auna wannan abun gram kaza ne to gram ashirin ne to saboda haka wannan gram ashirin din a mayar da shi shine asalin misala kowa yana da gram kaza kaza shi nauyi kaza kaza shi kuma wannan adadin shi ma abin da aka san adadin sa ita da zan kai bayani a rakuma ne kaza akuyoyi ne kaza kaji ne kaza kwai ne kaza kaza asalin gado din ba abin da ba komai za a raba shi komai za a raba shi sai dai abin magadan suka taru suka yi ta samun wannan abin ne za mu yi da shi misali zuma ne ga ganan da ya bari me za a yi da shi kowa ba shi dudayi da ɗaya ko kofi da ɗaya ko cokali da ɗaya a'a me har aka a ba wa almajirai su sha ko su yi rubutunsu na fahimi su zuba a ciki su sha kaga in sun yi ta samu yi to shine a nan sai ya ce au au nahwi zalika ko abin da ya kama da wannan ja'altaha aslal masalatil madrubi fiha sihab kamar yadda da muka faɗa sai ka mayar da wannan kailin ko wazanin ko adadin shine asalin masala wanda aka buga sihamin a ciki aka buga siyami a ciki mana shine yadda kowa kasan da yake da shi sudusin da yake da shi to a buga a cikin wannan tarikar eh misalin kana da ɗaya ka- kai kason ka sudusi ne ba ɗaya ba ne cikin shida to sannan tarikan kuma misali a ci naira dubu goma ne to kana da kashi ɗaya cikin shida to za a buga kashi ɗ- ɗaya cikin goma ne zai zama goma wanda yake da biyu za a buga biyu cikin goma zai zama ashirin ka gane to shi yasa ya ce almadrubi fiha siham din wa sahat alfaridata sai kai tasihihin fa- gadon yadda muka karanta daga baya summa tanzuru sai ka zo ka duba wajen tasfihin fa in tabayana in tsakanin tarikar a- tarikar da aka bari da sihamin da aka buga akwai tasahu akwai ta- tabayuni adadi wanda baya bashi da rab- rabi bayin da suka hadu da rabta siham kullum min alwarasa kason kowa kowa daga cikin magadan sai ka buga shi fi jumlati tarika cikin gaba ɗayan abin da muka yi magana a kai adadin mudu kaza buhu kaza ko wazanin kaza ko adadin kaza summa ba da tashih kismatihi alal farida summa ba da tashih qassamtahu alal farida bayan kayi tashih sai kayi ta ka kasa shi yadda yadda kowanne yake da kason da yake da shi kama iza matat kamar mace ce ta rasu an zaujin wa ummin wa akhawaini li ummi ta bar mijinta da mahaifiyarta da ƴan uwa guda biyu na um, li ummi wa tarikatu khamsatun wa ishrun abinda aka bari ko dirhami ne ko dinari ne ko akuyoyi ne ko raƙumi ne su dai ashirin da biyar ne Il'ummi sahamun fi tarika. Dama uwa tana da kashi ɗaya ne cikin shida sudusi. To za a buga cikin tarikan wahiyar hamsatun wa ishiruna kenan ɗaya so ashirin da biyar zai zama ashirin da biyar. Taksimuha ala sitta sai ka raba sai ka raba shi shida. Ah, Ya kurujun nasibu arba'ata dananir. to kasanta ɗin zai fito maka dinari hudu wa salasa wa salasa ta karari ga gani ba Eh, da dugon dugo uku wa habba da kuma habba ɗaya da muka faɗa karari ɗin ƙasa da adadi babban shi kuma habba ɗin ƙasa da karari eh, da muka bayani eh, duk irin lissafin su ne irin na da wanda yanzu in ka buga kwalkuleto ma zai baka rayuwa za ka ga dugon guda biyu da mutar yana nan ma a ga da yana nan ma Yawwa. yanzu misali yanzu misali goma sha na ga miliyan ɗaya da dubu ɗari tara kuma
Raba shi zai yi.
an raba tsakanin mutum goma sha uku yawwa to a gani a nan kaga wannan dubu wannan adad dubu na farkon shine karatu karare 153 din nan sai 840 15 kuma shine habba Eh, ga kuma asalin babbar adadin Amma wannan duk ɗaya ne.
Mm, Dubu ɗari mm, da arba'in da shida ne.
yawa Da ɗari ɗaya da hamsin da uku.
wannan kuma ba na gaban ne Eh, shi ne 845.
kaman kobo ne ba Eh, amma ce kobo ne eh, to shine habba din Eh, yanzu misali ka ce naira dubu eh, kamar yadda nan dubu ɗari da arba'in da hudu kaga na gaban adadin ai bai kai na farkon ba shi wannan dubu ɗari ne da arba'in da wannan kuma na gaban ɗari ɗaya ne naira ne ɗari da hamsin da hamsin da shida shi kuma na can gaban ba kobbai ne kobbai kamar na shi ne wannan kobbai ɗin shi ne a matsayin habbas ɗin eh, shine yace to wa hadhihi alqaida la takhruju illa ala istilahi ahli al-iraqi yace wannan kaidan ka san shi ne littafin wannan askari eh shi askari din iraki ne eh wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da ake samu wajen dirasa ta fiqhu maliki saboda malikiya akwai na hijaz shine dadaddan malikiya kenan na hijaz an ce Hijaz, Makka, Madina, Taif. To akwai malikiya na Iraq, a gani akwai malikiya na Magariba, eh, akwai malikiya na Misriyu. Malikiya ɗin kashi hudu ne, Hijaz, Iraq, Masr da Maghrib, Magariba. An ce Magariba lokacin ana nufin Andalus da Maghrib ɗin duka a dai lokacin. To saboda haka yanzu gaba muktasar Khalil su akarabul misali malikiyan Masar ne, risala malikiyan Maghrib ne, askari malikiyan Iraq ne, misbahu sali maliki malikiyan Hijaz ne, eh shi ne wanda su Dubai suke su Dubai malikawa ne ai. Eh, to saboda haka tsakanin wayannan littattafan ka tara to za ka dinga samun sabanin wasu matsaloli wani abin da ko kuke rigima a cikin malikiya a nan a gun mari- ma- magariba su abun su ne wanda kaudan kawai kauli ɗaya ne kawai eh yanzu misali sadalu din nan malikiyan magariba ne ai na ga na magrib ne ai eh sannan kuma in ka je malikiyar hijaz su abu ne sadalu ba matsala bane su a wajen su ka gane ko kabaru to kamar wannan ne in ka duba malikai da iraq ma a askari ya kawo ma kala kauli biyu duka ne na'am Eh, to kamar wannan ne to saboda haka ya ce wannan da ke littafi ne na irakiyun na malikiya a istilahin su ne fa innahum yaj'aluna kulla shay'in 20 juz'an na'am su a gunsu kowanne abu suna kasa shi zuwa kashi ashirin wa yusammu wa yusammuna kulla juz'in qiratan kaga a ciki- a ashirin din kowanne kashi daya cikin ashirin suna kiran shi qirat fa dinarul wahidu indahum 20 qiratan kaga a wajen su dinari daya qirat guda ashirin ne wal habba sulusul qirat kaga kasa da shi habba din sulus su sulusun qirat ne ma'ana sai ka kasa qiratun uku kashi ɗaya shi ne habba wa hina izini idza qasamta dananir dananir ah, ala sitta كان الخارج من القسمة أربعة دنانير وثلاث سكراتين na'am وحبة يعني إن أولنا استلاهي شين إن ككسا كشي شدد to shine abin da zai fito maka dinari hudu da kirati uku da habba guda daya yani bi an tuqiya li zawjin nisf wa huwa isna ashara dinar wa tis'atu karatid wa thalath habbat yani na'am Eh, in ka ba wa mijin rabi to abin da rabin zai baka dinari adadi babba goma sha biyu adadi ƙasa da shi kuma kira tara ƙasa da shi kuma salasa habbat habba ولil akhawaini lil um kullu wahid minhum arba'at tananir sai kowa lil um kuma kowanne za zai samu dinari hudu wa salasa wa salasa kararid wa habba da kirat uku da habba daya wa huwa sulus kamar shine sulusin su kenan sulusin su dake suna da sulusi a mas'alar kulil ummi arba'atu dananir uwa tana da dinari hudu wa salasu sukarati wa habba wa huwa sudus shine sudusin ta kenan ka gane to wannan karari din da habba din in ka tara za su zo su tada dinari kamar yadda in ka tara kwabbai zai tada ma fito ma da naira na'am eh, ya fi sai fito ma da naira kaman wannan ne. To ana so komin karancin abin ka son ya zo wajenka. Eh, to amma yanzu kamar mu a nan za mu zo mu kasa mu raba naira. Bangaren kobai-kobai din nan ma da ke ba ta'amuli da shi. Ba ta'amuli da shi. Na wahala ka ga kwandala. Ya bata ma babu ba sa ba amfani da shi. saboda haka mafi ala a yi amfani da ka'idan waiza hadarar kismata Na'am.
ulkurba wal masakin farzuku min wa qulu lahum qawlan ma'rufa na'am shine ma'ana wa qulu lahum qawlan ma'rufa din in wannan karari da habba din bai rage ba ba ku ga gaba za ba wani abin da za ba su sai ku bi su da baki mai daɗi to kun ga dai wannan haƙƙi ne na na marayu ba mu da a cikin haƙƙin marayu ba mu da iko mu da wani abu mu ba jama'a sai a yi hakuri a yi shi ne wa kudu da makaulin marufa mana in akwai a basu in babu kuma a rabu da su lafiya kar a je a dinga za a ai sun je sun raba kudin su naira miliyan ko ko ko kwandala kwandala ba ba babu ba yawa to wannan shine yanayin tabayuni ya kawo bangaren tawafuki shi ma ka gane dawa wa in tawa wa in tawafaqa fal mas'alatu bi haliha na'am eh wancan mas'alar wa tarikatu arba'atun wa ishiruna darabta siham sihama kullin fi wufki tarika kaga a wancan din a sihama kullin fi jumlati tarika yace eh kamar wancan ka'ida dai da muka karanta in an zamanto tabayuni tabayuni din kul ne fil kul tawafiki tawafiki kuma nisf ne fil kul kamar wannan ne eh shi yasa yace darabta sihama kullin fi wufki tarika wa qasamta ala wufki al farida sai ka raba shi kamar yadda ka buga a wancan amma anan ta bangaren wufki ne na'am Eh, kuma kamar yadda muka bayyana duk lokacin da aka kawo tabayuni da aka ce darabtal kulla fil kulli a gane ko tawafiki da rabtal wufka fil wufki din na ko kulla fil wufki din duk wanda kaga dama ne zaka dauka na
Eh, kawai kowanne zai baka adadin ɗaya ne Eh, kowanne zai baka adadin ɗaya ne misali u- uku cikin hudu hagan uku so hudu Eh, zai baka sha biyu to hudu so uku shi ma zai baka zai baka sha biyu Eh, in wufiki ne ma haka misali biyu cikin biyu cikin hudu biyu cikin hudu zai baka takwas hudu cikin biyu shi ma zai baka takwas na saboda haka wanda kaga dama za ka dauka Eh, to shi ne a nan na
a dunkule na dunkule sai ya kawo ma mas- mas'ala
marhaba marhaba
yawa to shi ne a nan ya ce taksimu tarika فمنها لكل خذ نصيبا بنسبة Eh, wannan shine magabu na farko kenan yace daga cikin hanyoyin da zaka bi ka raba ka raba gado yace a likullin kus nasiban bi nisbatin ko duk duk wani kowanne maga duk wanda yake da gado a cikin dukiyar kowanne ka duba nisbar abin da yake da shi sai ka bashi daga asal masal mas'ala dukiya kamar yadda da zama kai magana wanda yake da sudusi misali a ce waɗannan dabbobi ne to su nawa ne nawa ne sudusin wannan dabbobin wannan kuɗin dubu nawa ne nawa ne sudusin wannan dubu ne kuɗi naira dubu kaza kowanne abu nisbar abin da yake da shi shine sudusi ne da shi nisfi ne da shi eh, su- ko sulus ne da shi ko sulusani ne yake da shi to sulusin wannan dukiyar abin da ake so a shi ne yake da shi kowanne ka ba shi nasiba na kasonsa wato daidai da nisbar abin da yake da shi Eh, yanzu gida gida ne a ce gidan nan zai kai nawa naira miliyan shida to wane nawa yake da shi sulusi yake da shi to kaga yana da miliyan ɗaya kenan na Eh, to wannan shine ba abin da aka mishi kuɗi ko abin yana nan a ƙasa ba kuɗi aka masa ba to sudusin abin da yake ƙasa ake so a raba shine nisbar abin da kowa yake da shi Na.
don kowanne nisbar din ka bashi a widruhu fiha yawwa ko kuma kason da yake da shi din kaman sudusin kenan to ka buga yi cikin tarika dan kamar da dazu muka yi magana akai eh تقسم الإرث وأن جواب ال جواب الشرط أكيد نعم.
جواب الشرط المقدر كو جواب الأمر na خذ نصيبا ها تقسم الإرث na كما كما يأتي وإن أخذت وإن وإن أخذت نصيبه بنسبة تقسم الإرث وإضربه فيها فإن ضربت فيها تقسم الإرث na Eh, sabani ne sananne a gun kufawa. Su kufawa suna cewa jawabul amri ne kawai kai tsaye, na ko su ce jawabu talab. Su basarawa suna cewa jawabu sharfin mukaddar ne.
na Eh, misali ka ce da mutum "Iz- abin abin nan ka ce kum ka ce kum takra il qur'an kum takra il qur'an wannan takra din nan Na.
kum takra din nan to su agun kufawa suna cewa jawabul jawabul amri ne kai tsaye kawai wannan kum din taka- takra din jawabi din sa ne basrawa suna cewa jawabu shartil muqaddar ne قم فإن قمت تقرأ شرط مقدر كلام فكمان wannan ne wannan taqsimil irsan nan ah, jawabul amri ne ko kace jawabu sharti muqaddar na fi'ilan nan guda biyu su- suna yin tanazu'i a kansa kaman ya ce khus nasiban li kullin bi nisbati سهامه كو بنسبة سهامه من سدس أو سدس أو سدسين أو نصف تقسم الإرساء وكتي اضرب سهم كل في التركة تقسم الإرساء إذا كان هذا سلون نمدابيو kason da yake da shi ka buga cikin adadin abin da ake so a raba. A'a ko kuma abin da ake son a raban ka ɗauki nisbar abin da yake da shi a ciki ka bashi. Hanyoyi biyu ne na rabon gado kenan eh. Shi ne shi ya ce fi yusri wannan muta'allik ne bi taqsim din. In kai ɗayan biyun nan ka bashi nisbar kasansa ko ka ɗauka son nashi ka buga cikin adadin abin da ake so a raba to in kai biyun wannan kowanne idan ka bi to za ka raba gado fi yusuri cikin sauki Eh, mirasul khunsa wal hamli wal mafuri wa qassim ala wushkil yaqini aqalla ma li khunsa wa hamlin wal faqidi bila hadri dake shi matsala na khunsa da wannan ham ɗin shi ne ɗan da yake ciki ba a haife shi ba, mafkudi kuma wanda aka rasa shi, kamar mutum ne ya bata. Ba an san yana raye ne ko baya raye ba. Layin gadon su kusan ɗaya ne, musamman ma ham ɗin da mafkudi. Misali shi kunsa, shi kunsa zai yiwu ya zamo namiji zai yiwu ya zamo mace. mutum ne ba a gane namiji ne ko ba namiji ne ko bace ba kaga idan namiji ne ra'asaini ne shi in mace ne ra'as wahid ne to saboda haka kafin a gano inda shi namijin ne ko mace ne ka ɗauko masa kasonsa na yaƙini kasonsa na yaƙini din shine ka mayar da shi namiji saboda in ka mayar da himaci aka ɗau ɗaya aka bashi to in aka gano ya zo ya zama namiji to kaga ka san sa bai cika ba amma idan aka ɗauke shi namiji shine yaƙini kat kenan in aka ɗau biyu aka bashi to idan ya zamo mace ɗayan za a karba kawai ba ba zai salau haƙƙinsa ba zai salwanta ba haka ma ɗan da yake ciki shi ma ɗan da yake ciki to shi ma zai yiwu ya zama namiji zai yiwu ya zama mace to a ɗauke yi namiji ne a ware guda biyu a lizzakar misul hazin usaini dinnan a ware biyu a matsayinsa namiji a ajiye in aka haifa ya zama to mace ne to sai a gare ɗaukar ke ɗaya amma idan aka ce mace ne aka ba ta ɗaya kafin a haife ta ma an kashe an kashe an kashe an kashe kason kuɗi da ke ba zama yake ba ko a zo ana rigingimuwa shi ai gashi nan a zo a cika mata ana neman kudin ma babu shi kuma mafkudi shi ma mafkudi mutum ne ya bata yana da hali guda biyu ya kasance rayayye ne ko matacce ne in rayayye ne lokacin da wanda za a gada ya rasu shi yana da rai to kaga yana da gado in a lokacin wannan wanda za a gada ya rasu shi ba shi da rai ba yi da gado to a ɗauki cewa lokacin da wanda za a gada ɗin ya rasu din a ɗauki cewa shi mafkudin yana nan in namiji ne a dau ɗaya a aji in mace ne wanda ya bata a dau biyu a aji lokacin da ya bayyana ya rasu lokacin da wannan ya rasu shi ma baya duniya to abin da aka ajiye din sai a dawa ƙara rabawa sauran magada amma in aka ɗauke shi ya rasu fa aka yi kason ban da shi kuma ya fito kaga an kashe mishi abin nan to shine anan ya dunkule matsalolin guda uku ya tara masu a baiti da shine wa qassim ka raba gado ala wushkil yaqini daidai da yaqini ba da shakku ba shine aƙalla mali kunsa ka ɗauki mafi ƙarancin mafi ƙarancin abin da kunsa yake da shi wa hamlin da kuma abin da abin da ɗan ciki yake ciki ko kace himlin ana cewa himli sannan wal fakidi da kuma abin da wanda ya bata yake da shi bila haziri ba tare da hana su cikakken kasansu ba ka ware ka aji ka ware ka aji Eh, yadda duk in ya bayyana haƙƙinsa ba zai salwanta ba Eh, shi ne hukumu majhuli sabqi hukuncin wanda ba a san shi da wanda za a gadan wane ne ya riga rasuwa ba Eh, ba a san wane ne ya riga tsakaninsu ba saboda sharadin gado shine wanda zaka gada wato ya kasance wa ya rasu mai gadon kuma ya kasance yana da rai wannan yana daga cikin sharadi yanzu misali mutane ne lokaci guda suka rasu a gaban wani mutane guda uku lokaci guda suka rasu to saboda haka shi wanda ya wannan ya rasu wannan na farkon da ya rasu ga 'ya'yansa guda biyu ko 'yan uwansa guda biyu magadansa to shi da ya rasu sai wannan ma ya rasu daga bayansa wannan ma ya rasu daga bayansa ka gani to shi wanda ya rasu na ƙarshen yana da gado a wanda ya rasu na biyun yana da gado a wanda ya rasu na farkon duka shi wanda ya rasu na ƙarshe Eh, wanda ya rasu na biyu ba shi da gado a dukiyar wanda ya rasu na ƙarshe amma yana da gado a dukiyar wanda ya rasu na farko ko da second ɗaya ne tsakaninsu Eh, to idan ya kasance to lokaci guda ne suka rasu ba wani wanda ya yi shaida cewa wane ne ya fara rasuwa sai wane sai wane sai wane to a wannan lokaci ah, ba ba gado tsakaninsu gaba daya kowanne to sai magajinsa wanda ba ba wa'annan ba sun ya gaje shi shi yasa ya ce wa in mata kaumun idan wasu mutane suka rasu lokaci guda laisa yu'la musabiqun ba san wanne ne ya rige ba ya riga ba fa laisa lahum haqqut tawarusi ba su da haƙƙin gadon gadon juna fi zikiri a cikin Qur'ani Eh, kawai a yi lissafi kowa yana da wani wasu magada daban-ban da wayannan din kowa magajin su ya gaje shi amma tsakanin su ba gado saboda ba a gane wane ne farko wane ne ba ba a gane wanda ya fara rasuwa ba Eh, خاتمة ختمت بحمد الله فاقبله ربنا إيه، وأن تنسب يا ربنا وصلي على الحادي وسلم بلا حصر إيه، كي صلاتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم كي مشي سلم بلا حصر باتاريد إياك شبا صلاتي دا سلم دا باشدا باشدا إياك إيه، شي كنسا مشكل آه، إيه، شي كنسا مشكل دم an ce kun sa mushkil shine an kasa gano namiji ne ko mace to a wannan lokaci za a bashi nisbu nasibai nasibai zakari wal unsa ne gani eh in misali aka gane namiji shi namiji ne ta bangaren misali abubuwan da suka shafi namiji shi kadai za a ba shi kason namiji aka gane mace ne za a ba shi kason mace in ya dagule ba a gane namiji ba a dagule shi ne mushkil kenan a wannan lokaci za a ba shi rabin kason kowanne Eh, rabin kason namiji da rabin kason namiji ga yi anan ya yi bayani ko a gurguje za mu karanta Eh, kan gani ya ce fasulun yi utabarul kunsa bi mabalihi shi kunsa za a yi la'akari da shi namiji ne ko mace ne ta inda yake fitsari famin ayyihi ma kana sabata hukumu in yana fitsari ta al'auran namiji shi namiji ne yana fitsari ta al'auran da yake da ita ta mata to shi ta mace ne fa in bala minhu bayan kuma yana fitsari ta kowanne gufa fal aktar wanda wanne ne yafi yawan yin fitsarin wannan ne hukuncinsa fa yanistawa ya in sun daidaita kuma fa fal asbaq wanne ne yake fara fitsarin da wanne yake fara fita eh to wanne yake fara fitan shine in al'auran mace ne shi mace ne in namiji ne shi man- namiji ne wani stawa ya kuma in lokaci guda suke fita fitsarin ba eh harama harama harama sunna Ah. alhamdulillah arama kiliya sule uzo uzo uzo uzo Ah, mm. yi ne ce wai nistawa ya falbulugu min haidin a witilamin wa nabatin la- lahiya a wisadi in wannan mai daidaita sai a duba ta wanne bangare ya balaga ya balaga ne ta bangaren jinin haila ko ta bangaren mafarki in ta jinin haila ne misali shi mace ne ko kuma a duba gemu ya fito masa in gemu ya fito masa shi namiji ne ko nono ne ya fito masa nono ya fito masa shi mace ne wa in wa in tasawayat ahwaluhu duk waɗannan halayyan da aka yi bayani suka zamanto daidai fa mushkil shine ake cewa kun sa mushkil din ba kowanne kun sa bane mushkil sai an kasa gane namiji ne ko mace ne shine ya zamanto mushkil shine yace wa lahu lahu nisbu nasibai zakarin wa unsa yana da rabin kason namiji da mace a namiji a a kason mace rabi a namiji ku rabi kaga ba zai samu in namiji ne kaga biyu ne zai samu ai to a gani to zai dau kashi ɗaya a namiji kuma da rabin na mata Eh, har zuwa ƙarshen bayanin za mu samu lokaci shi ma takaribul muradin gaba daya eh, sai a karanta shi Eh, shi wannan baicin abin nan ne yatima a waɗanda ba sa rab- raba gado ne rasa gado gaba daya shi shine ibnun wa bintun zaujatun zaujun wa hat abun wa ummu sittatun la tafqidu Eh, ibnun wa bintun da namiji ko ya mace zaujatun mata zaujin miji eh, sannan abun uba ummu uba wayannan su shida jirin tsiba za su raba rasa gado ba Eh, sai dai gadon ya rabu ba da duk abin da za ka samu ya rabu Eh, samsam ba za a raba su da gado ba Na'am.
shi ne ce sittatun la tafkilu su shida ne wanda ba sa raba rasa gado gaba daya Eh, an sallu ala nabi karim